بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan karatu mai albarka karatun riyadu salihin wannan littafi na riyadu salihin littafi ne wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci ya wallafa wato nawawi wanda cikakken sunansa shine yahya bin sharaf yahya bin sharaf annawawi ko kuma annawawi duka ana faɗa imamun nawawi an haife shi a shekara ta 631 yana daga cikin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa iliminsu albarka a inda ya wallafa littattafai masu ɗumbin yawa daga ciki akwai arba'un hadis wanda yana daga cikin littattafan da suka fi kowanne littafi yawa a duniyar musulunci in ban da alkur'ani mai girma yana da littattafai irin su almajmu yana da littattafai irin su rawdatul talibin yana daga cikin malamai waɗanda suke da matsayi mai girma a mazhabar shafi'iyya kusan malamai suna cewa a duk lokacin da aka samu saɓani a mazhabar shafi'iyya to da maganar nawawi da kuma maganar rafi'i ita ake gabatarwa idan kuma da rafi'i da kuma idan kuma da a ce rafi'i da nawawi za su yi saɓani bayan imamu shafi'i kenan to magana nawawi ita ce a gaba mana bayan imamu shafi'i a mazhabar shafi'iyya to nawawi maganarsa ta fita kowanne malami ƙarfi Allah ya sanya wa rayuwarsa albarka inda ya wallafa wannan littafi mai girma riyadu salihin wanda littafi ne wanda mutane da yawa suke neman ɗeba kewa da shi ɗaiɗai gidan da za ka rasa shi imamun nawawi ya rasu a shekara ta ɗari shida da saba'in da shida wato ya yi shekaru arba'in da biyar kenan a duniya waɗanda shekaru ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu albarka ya bar ɗalibai masu girma masu mahimmanci waɗanda suka hidimta wa musulunci.
bismillahir rahmanir rahim باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية
Bismillahir Rahmanir Rahim. Imamun Nawawi ya buɗe wannan littafi da babi wanda yake mai mahimmanci, inda yake cewa babin da yake magana akan ikhlasi wato tsarkaka aiki ga Allah subhanahu wa ta'ala da harto da niyya a dukkan ayyuka da zantuttuka da dukkan halaye na bayyane da kuma waɗanda suke a ɓoye.
قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الله ما دوكاكين سركي yana cewa ba a umarce su ba sai dai su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini zuwa gare shi suna masu karkata daga dukkan wani addini zuwa addinin da Allah ya yarda da shi sannan kuma an umarce su su tsaye da sallah su ba da zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine tsayayyen addini mana dukkan mutumin da ya cika waɗannan abubuwan to tabbas ya tsayar da addininsa
wa qala ta'ala لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله مدوكاكين sarki yana cewa idan kuka yi yanka to namanta da kuma jininta ba zai samu Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da yake samun Allah maɗaukake sarki shine tsoron Allah wanda ya zo daga wajenku.
wa qala ta'ala قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله Allah maɗaukakin sarki yana cewa idan kuka bayyana abin da yake cikin kirazanku ko kuma kuka ɓoye shi to Allah ya san shi.
وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد, عبد الله بن قرط بن, بن رزاح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga sarkin muminai wato Umar bin Khattab yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى dukkan ayyuka ba sa ingantuwa sai da niyya kuma kowanne mutum da abin da ya niyyata فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله don haka duk mutumin da ya yi hijira saboda Allah da manzansa to hijirarsa tana ga Allah da manzansa mana zai samu ladan hijirarsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه duk mutumin da ya yi hijira saboda wani al'amari na duniya wanda yake fatan samu ko kuma saboda wata mace da yake so ya aure ta to sakamakon hijirarsa yana ga abin da ya hijira saboda shi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ba zai saka masa ba.
متفق على صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة Wannan hadisin ah, kamar yadda imamun Nawawi ya faɗa Bukhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin a cikin littattafansu wato sahihul Bukhari da kuma sahihul Muslim waɗanda waɗannan littattafan su ne littattafai waɗanda suka fi inganci in banda alkur'ani mai girma.
وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو, يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم An karɓo daga uwar mu'minai, babar Abdullahi Aisha Allah ya ƙara mata yarda take cewa, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, wata rundina za ta zo domin ta yaƙi Ka'aba. Idan suka kasance a wata sahara ta ƙasa, to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kisse na farkonsu har zuwa na ƙarshensu.
قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم sai take cewa sai na ce ya manzan Allah yaya za a kiste na farkonsu har zuwa na ƙarshensu alhali kuma akwai kasuwanninsu da kuma waɗanda ba sa tare da su wajen wannan niyyar ta yaƙar Ka'aba.
قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم Sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a kiste ma'ana za a kiste na farkonsu har zuwa na ƙarshensu sannan ranar alkiyama kowanne daga cikinsu za a tashe shi akan niyyar shi.
متفق عليه wannan hadisin shi ma Bukhari da Muslim sun rawaito shi.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه
An karɓo daga Nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda take cewa, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, babu hijira bayan buɗe makka, sai dai jihadi da kuma niyya. Ma'ana ba wata hijira da za a sake yi daga ah, daga da- daga makka babu wata hijira da za a sake yi daga makka zuwa wani gari saboda makka ta riga ta zama garin musulunci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma duk lokacin da aka nemi ku tafi yaƙi to ku yi ƙoƙari ku fita
متفق عليه وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه an karɓo daga baban abdullah jabir bin abdullah wanda yake mutumin madina ne yana cewa mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wani yaƙi sai yake ce mana إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض
tabbas a madina akwai wasu mutane babu wata tafiya da za ku yi babu wani kwari da za ku tsallake face sai sun kasance tare da ku a niyoyinsu sai dai rashin lafiya ya hana su su fita tare da ku وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم a wata ruwayar face sai sun yi tarayya da ku a cikin lada mana hadisin yana nuna cewa duk lokacin da mutum ya yi niyyar abu amma wani uzuri ko kuma rashin lafiya ya hana shi ya aikata to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi ladan niyyar shi
ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر
an karɓo daga Anas Allah ya ƙara masa yarda yana cewa mun dawo daga yaƙin tabuka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa akwai wasu mutane waɗanda suna nan a zaune a madina babu wata hanya da za mu bi babu wani kwari da za mu ƙetare face sai sun kasance tare da mu a cikin niyya sai dai uzuri ya hana su su fito su tafi tare da mu
وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها
Na'am. An karɓo daga abin Yazid, ma'an bin Yazid, yake cewa babana Yazid ya fito da wasu dinarai domin ya yi sadaka da su, sai ya sanya su a wajen wani mutum a masallaci, ni kuma sai na zo sai na ɗauki waɗannan dinaran sai na zo da su wajen shi.
فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت Sai na zo masa da ita sai yake cewa wallahi ba kai ne niyyar na ba wa sadaka ba.
فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما, لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن Sai na je na kai ƙarar shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce min ya kai ya ya ya kai ma'an abin da ya kai yazidu abin da ka nawaita ya tabbata ya kai ma'an abin da ka ansa shi ma naka ne ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin yana nuna cewa niyya tana da tasiri a dukkan ayyuka رواه البخاري
bukhari ne ya rawaito وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم an karɓo daga sa'ad bin abi waqqas ɗaya daga cikin ƙurayshawa ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam guda goma waɗanda aka yi musu bishara da aljanna yana cewa
جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gaishe ni a shekarar da ya yi hajjin bankwana saboda wata rashin lafiya da ta tsananta mun
فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى sai na ce masa ya manzon Allah tabbas rashin lafiya ta tsananta gare ni kamar yadda kake gani وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي gashi kuma ina da dukiya kuma babu wanda zai gaje ni sai wata 'yata guda ɗaya أفأتصدق بثلثي مالي zan iya yin sadaka da biyu bisa ukun dukiyata قال لا sai manzon Allah ya ce a'a قلت فالشطر يا رسول الله sai na ce zan iya yin sadaka da rabin dukiyata فقال لا sai ya ce a'a قلت فالثلث يا رسول الله sai na ce zan iya yin sadaka da ɗaya bisa ukun dukiyata قال الثلث والثلث كثير أو كبير
sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda tausayinsa sai yake cewa ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku yana da yawa
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس saboda ka bar magadanka suna cikin wadata ya fi ka bar su suna cikin talauci suna bibiyar abin da yake hannun mutane وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك kuma ai ba yadda za ka yi ka ciyar da wani abu saboda neman yardar Allah face sai an baka lada har abin da za ka sa a bakin matarka قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي
na'am sai yace sai sai yake cewa sai na ce ya manzan Allah yanzu za a bar ni kenan yanzu za a bar ni kenan daga barin ah, abokaina mana za a bar ni na zauna abokaina su kuma za su tafi قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي بها وجه تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yake ce mata ai babu yadda za a yi a bakka ka aikata wani aiki wanda za ka nemi yardar Allah da shi face sai wannan aikin ya zaman maka sababin da za ka samu ƙarin daraja da kuma ɗaukaka.
ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بأك- بك أقوام ويضر بك آخرون babu mamaki idan aka barka wasu daga cikin mutane su amfana da kai wasu kuma su cuti da kai
اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da cewa ya Allah ka zartawa da sahabbaina hijirarsu kada ka juyar da su akan abin da suka kasance suna bautawa a damana kada ka koma da su su zama kafirai
لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة amma wanda ba a ji masa daɗi ba shine sa'ad bin khawla saboda ya mutu a makka متفق عليه
Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Kadan dinga lura wajen karantawa, kakan ɗan yi kuskure haka. In ya yawaita saboda editin zai yi wahala. Yau ka dinga duka sosai wajen karantawa. Saboda in kuskure yawa dole sai an yi editin. Ah.
وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم An karɓo daga Abu Huraira wanda sunansa Abdurrahman bin Sakhar Allah ya yarda da shi yana cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce.
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم Allah baya kallo izuwa jikunanku, Allah baya kallo izuwa surorinku ma'ana ƙirar jikinku, sai dai shi Allah yana kallo ne izuwa zukatanku, Muslim ne ya rawaito.
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله An karɓo daga Abu Musa al'ash'ari wanda sunansa Abdullahi bin Qais yana cewa an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi game da mutumin da yake yin yaƙi saboda nuna gwarzantaka da kuma mutumin da yake yin yaƙi saboda nuna kishi da kuma mutumin da yake yin yaƙi saboda riya da kuma nuna cewa shi wani ne wanne ne a ciki yake yi saboda Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce dukkan wanda ya yi yaƙi saboda ka ɗaukaka kalmar Allah to wannan shi ne ya yi yaƙi saboda Allah Bukhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin.
وعن أبي بكرة رفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abu Bakra wanda sunansa Nufai bin Harith Allah ya ƙara masa yarda yana cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce.
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول yake cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idan musulmai guda biyu suka haɗu da takubbansu suka yaƙi juna to da wanda ya kashe da wanda aka kashe dukkansu ‘yan wuta ne ya ce sai na ce ya manzan Allah mun san wanda ya kashe cewa zahiri ne cewa ya yi kisa zai iya zama ɗan wuta to shi kuma wanda aka kashe menene ruwansa har da zai shiga wuta قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa ai shi ma ya kasance yana kwaɗayin ya kashe ɗan uwansa kawai dai bai samu dama ba ne wannan shine dalilin da yasa dukkansu suka shiga wuta wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin niyya saboda gashi an kashe mutum amma kuma ya samu zunubi Bukhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال na yi tari in ka ji ina tari to ka ka ja ka hatu saboda automatically wannan gurin za a goge shi yawwa haka ne ma in kana tari abin da ya fi kamata shi ne na tsaya saboda sai ya zama asara Ah.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda yana cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة sallar mutum a cikin jam'i to tana ƙaruwa akan sallar da ya yi a kasuwa ko kuma a gida da darajoji ashirin da bakwai. Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa sallar mutum da ya yi a jam'i tana ƙaruwa akan sallarsa da ya yi a kasuwa da kuma gidansa da daraja ashirin da wani abu.
وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة
saboda yadda lamarin yake shine duk lokacin da ɗaya daga cikinsu ya yi alwala ya kyautata alwararsa kuma ya zo masallaci baya nufin wani abu sai sallah babu wani abu da ya tashe shi sai sallah
لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد babu wani tako da zai yi ba sai babu wani tako da zai yi face sai an ɗaukaka darajarsa kuma an kankare masa wani zunubi har ya shiga masallaci فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه
idan ya shiga masallaci ba zai gushe ba a cikin sallah matuƙar ya zauna a masallacin ne saboda sallah والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه mala'iku ba za su gushe ba suna yin addu'a ga ɗayanku matuƙar ya wanzu a gurin da ya yi sallah يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه za su dinga cewa ya Allah kai masa rahama ya Allah kai masa gafara ya Allah ka karɓi tuban shi mutuƙar bai cutar da wani ba mutuƙar alwalarsa ba ta warware ba متفق عليه bukhari da muslim sun rawaito وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال an karɓo daga abul abbas wato abdullahi ɗan abbas ɗan abdulmuttalib daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga ubangijinsa yana cewa إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك Allah maɗaukakin sarki ya rubuta kyawawan ayyuka da munanan ayyuka sannan kuma ya yi bayanin yadda abin yake.
فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة Duk mutumin da ya yi nufin aikata kyakkyawan aiki amma bai aikata ba, Allah maɗaukakin sarki zai rubuta masa ladan kyakkyawan aiki guda ɗaya.
وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة Idan kuma ya yi nufin aikata kyakkyawan aiki kuma ya aikata to Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta masa kyawawan ayyuka guda goma har zuwa guda ɗari bakwai har zuwa ninkin baninki mai yawa.
وإن هم بح- وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة Idan kuma ya yi nufin aikata mummunan aiki amma sai tsoron Allah ya sa bai aikata ba to Allah zai rubuta masa ladan wanda ya aikata aiki mai kyau guda ɗaya.
وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه Idan kuma ya yi nufin aikata mummunan aiki kuma ya aikata Allah zai rubuta masa mummunan aiki guda ɗaya. Bukhari da Muslim sun rawaito.
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال
an karɓo daga abu abdurrahman abdullahi bin umar bin khattab allah ya ƙara masa yarda yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه
mutum uku daga cikin waɗanda suka gabace ku sun taɓa yin tafiya har ya kasance kwana ya zacce musu a wani kogo sai suka shiga ciki فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار sai wani dutse ya gangaro sai ya rufe kogon
فقالوا إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم
sai suka ce babu wani abu wanda zai tseratar da ku daga wannan dutsen da ya rufe ku sai fa idan za ku roƙi Allah da kyawawan ayyukanku قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران
sai ɗaya daga cikinsu yake cewa ya Allah tabbas ka san cewa ina da wani ya Allah tabbas ka san cewa ina da wasu iyaye guda biyu manya tsofaffi وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا
kuma ni na kasance ba na yadda na bawa wani abinci kafin su
فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما
akwai wani lokaci da na tafi neman wata bishiya sai ya zama cewa ban samu dama na je wajen su ba har suka yi bacci فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين
na tatsar musu kalacinsu amma sai na same su suna bacci فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا
sai na ji kunyar na tayar da su sannan na ji kunyar in bawa wani abinci kafin su فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما sai na tsaya ƙwariyar tana hannuna ina ta jiran har su farka har sai da alfijir ya keto duk da cewa ga yara suna ta ƙara suna ta rurin yunwa sai da na bari suka farka sannan na ba su kalacinsu اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ya Allah in da na kasance mafi soyuwar mutane a gare ni وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء ya Allah na kasance ina son ta fiye da yadda mazaje suke son mata فأردتها على نفسها فامتنعت مني na yi nufin cewa na sadu da ita amma sai ta ƙiyarta حتى ألمت بها سنة من السنين har sai da yau ta kama ta a wani lokaci فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت sai ta zo min sai na ba ta dinare ɗari da ashirin akan ta mallaka min kanta domin na sadu da ita sai ta mallaka min kanta حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه har lokacin da na zauna a tsakanin cinyoyinta sai take ce min ka ji tsoron Allah kada ka buɗe abin da yake a rufe sai da haƙƙinsa ma'ana kada ka taɓa farjin da ba mallakin ka bane فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها sai na tashi na bata guri kuma na bar mata dinaran da na bata اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ya Allah in dai na yi wannan ne saboda neman yardarka ya Allah ka yaye mana abin da muke ciki
فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها sai dutsen ya ƙara janyewa sai dai duk da haka ba za su iya fita ba وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب sai na ukun ya ce ya Allah tabbas ka san cewa a lokaci na taɓa ɗaukar wasu ‘yan haya na ba su ladansu sai mutum ɗaya ne bai ansa ba ya tafi ya bar ladan shi mana ladan ƙwadagon da ya ɗauke shi فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال sai na ɗauki wannan ladan ƙwadagon nasa na dinga tsororatarsa na dinga yin kasuwanci da shi har dukiya ta yawaita فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري bayan wani lokaci sai ya zo min ya ce min ya bawan Allah ba ni ladan ƙwadago na فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق sai na ce masa duk abin da ka gani a nan naka ne duk waɗannan raƙuman da shanun da, da tumakan da bawan ma da yake tare da su duka naka ne فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي sai ya ce min ya kai bawan Allah kada ka min izgili mana فقلت لا أستهزئ بك sai na ce masa "A, ni ba zan maka izgili ba فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا sai ya ɗauki dukkan waɗannan kayan ya kora su bai bar mun komai ba
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه
ya Allah in dai na yi wannan ne saboda neman yardarka ya Allah ka yaye mana abin da muke ciki فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون sai gaba ɗaya wannan dutsen ya janye sai suka fita suka kama tafiyar su kowa ya tafi inda ya dusa متفق عليه Bukhari da Muslim sun rawaito shi
باب التوبة babin tuba قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب malamai suna cewa tuba ya wajaba ga dukkan zunubai فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط in dai zunubi ne wanda yake tsakaninka da Allah ba shi da alaƙa da ɗan adam to tubanka ba zai cika ba har sai ya cika sharuɗa guda uku أحدها أن يقلع عن المعصية na farko mutum ya bar wannan zunubin da yake a wannan lokacin والثاني أن يندم على فعلها na biyu ya yi nadamar abin da ya aikata والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا na uku shine ya yi niyyar ba zai sake komawa ba har abada فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته idan aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku to tubansa ne inganta ba
وإن كانت المعصية تتعلق بآدم فشروطها أربعة idan ya kasance zunubi ne wanda yake da alaƙa da ɗan adam to dole ya cika sharuɗa guda hudu هذه الثلاثة waɗannan guda ukun da suka gabata wato barin sabo da kuma yin nadama akan abin da ya aikata da kuma niyyar cewa ba zai sake komawa zuwa ga zunubin ba وأن يبرأ من صاحبها sannan kuma na hudu shine ya zama cewa ya nemi cewa uh, mai haƙƙin ya yace masa ko kuma idan dukiya ce ya koma masa da ita فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كانت حد, حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه idan dukiya ce sai ya koma masa da ita idan kuma kazafi ya masa kamar ya jefe shi da zina ko kuma ya jefe shi da luwaɗi to sai ya ba shi dama kamar a yi masa bulala ta kazafi ko kuma ya nemi ya masa afuwa وإن كانت غيبة استحله منها idan kuma cin naman sa yayi to sai ya nemi cewa ya yafe masa ويجب أن يتوب من جميع الذنوب ya wajaba a gare shi ya tuba daga dukkan zunubai فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي amma idan ya tuba daga wani bangare na zunubansa to ragowar suna nan waɗanda kuma ya tuba in dai Allah ya anshi tubansa to shi kenan sun tsaraya daga kansa
وقد تظاهرت وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة
Ka sake karanta haka ya kuskure.
وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة وأنما مضاف إليه. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة Dalilai masu ɗumbin yawa sun zo daga littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma ijma'in malamai akan wajibcin tuba ga wasu daga ciki.
قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Allah maɗaukaki yana cewa ku tuba izuwa ga Allah ku dukanku ya ku muminai ko kwa samu babban rabu.
وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه Allah maɗaukakin sarki yana cewa ku nemi gafarar Ubangijinku sannan ku tuba izuwa gare shi.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا Allah ta'ala yana cewa ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku tuba izuwa ga Allah tuba wanda yake mana garci ba tuban muzuru ba.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول An karɓo daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda yana cewa na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة na rantse da Allah kullum sai na nemi gafara a wajen Allah sama da su saba'in رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
وعن الأغر بن وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم An karɓo daga al'azar bin Yasar Allah ya ƙara masa yarda yana cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه ya ku mutane ku tuba izuwa ga Allah kuma ku nemi gafarar shi فإني أتوب في اليوم مئة مرة saboda ni kullum sai na nemi tuba izuwa ga Allah sau ɗari.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu hamza wato anas dan malik mutumin madina wanda yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima yana cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه
allah maɗaukakin sarki ya fi ɗayan ku farin ciki da tubansa fiye da wanda ya kasance ya faɗo daga raƙuminsa kuma raƙumin nan ya ɓata a tsakiyar daji a tare da raƙumin nan kuma akwai abincinsa da kuma abin shansa متفق عليه bukhari da muslim sun rawaito وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم ma'ana allah maɗaukakin sarki ya fi farin ciki da tuban bawansa a lokacin da ya tuba zuwa gare shi fiye da ɗayanku
كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها fiye da ɗayanku wanda ya kasance a kan abin hawansa a cikin daji sai abin hawan nan nasa ya kuɓuce masa kuma a tare da abin hawan nan nasa akwai abincinsa da abin shansa bayan ya yanke ƙauna daga shi فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده sai ya je wajen wata bishiya ya gida a inuwarta yana cikin wannan hali na rashin tabbas kawai sai ga ta tana tsaye a kansa
فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح sai ya rike akalarta sannan kuma saboda tsananin farin ciki sai yake cewa اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ya Allah kai ne bawana ni kuma ni ne ubangijinka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya yi kuskure saboda tsananin farin cikin da yake ciki
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abdullahi bin qais wanda ake masa kunya da abu musa al-ash'ari yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار Allah maɗaukakin sarki yana shimfiɗa hannunsa da daddare saboda wanda ya aikata zunubi da rana ya tuba.
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل Allah yana shimfiɗa hannunsa da rana saboda wanda ya yi zunubi da daddare ya tuba حتى تطلع الشمس من مغربها har zuwa lokacin da rana za ta fito daga yamma wato dab da tashin alkiyama.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم An karɓo daga Abu Huraira Allah ya ƙara yarda a gare shi yana cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce.
من تاب, ق- من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه Duk mutumin da ya tuba kafin rana ta fito ta yamma, to Allah zai anshi tubansa. Mana duk mutumin da ya tuba kafin manya-manyan alamomin tashin alkiyama su zo, to Allah zai anshi tubansa.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu abdurrahman wato abdullahi bin umar ɗan khattab allah ya ƙara masa yarda yana cewa إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah yana karɓar tuban bawa mutuƙar bai kai gargarar mutuwa ba رواه الترمذي وقال حديث حسن tirmizi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau وعن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين an karɓo daga zir bin hubaish yake cewa na zo wajen safwan bin affan Allah ya ƙara masa yarda ina tambayar shi game da shafa akan kuffi guda biyu فقال ما جاء بك يا زر sai ya ce me ya zo da kai ya kai zir فقلت ابتغاء العلم sai na ce ba abin da ya zo da ni sai neman ilimi فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب
sai ya ce tabbas mala'iku suna sanye fuka-fukansu tabbas mala'iku suna ajiye fuka-fukansu ga ɗalibin ilimi saboda yarda da abin da yake nema فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك sai yake cewa na ɗan yi shakka ne akan shafa akan kuffai bayan mutum ya yi ba haya ko kuma ya yi fitsari na san kuma dama kai mutum ne wanda ya abokanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa na zo domin na tambaye ka.
هل سمعته يذكر في ذلك شيئا Shin ka taɓa jin ya faɗi wani abu game da haka?
قال نعم Sai ya ce, Eh, na ji, كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم
ya kasance yana umartan mu idan mun yi tafiya, kada mu cire huffinmu tsawon kwana uku da dararensu, sai dai idan janaba ce ta same mu, amma dan ba haya ko fitsari ko kuma bacci wannan ba zai sa mu cire huffinmu ba.
فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا Shin ka taɓa jin yana yin magana akan abin da yake da alaƙa da so?
قال نعم Sai na ce, eh, na taɓa jinsa yana magana akan so.
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر Mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya, فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهروي يا محمد sai kawai muka ji wani balaraban ƙauye ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da wani sauti mai ƙara yana cewa ya kai Muhammad.
فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa da irin sautinsa, هاؤم ya ce zo,
فقلت له ويحك sai na ce masa wai hak me yasa kake irin wannan sautin?
اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا sai na ce, Kwantar da sautin kamana, ko ka manta kana tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam gashi kuma an hana ka irin wannan.
فقال والله لا أغضب Sai ya ce, Wallahi ba zan yi ƙasa da sauti na ba.
قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم Sai ya ce, Ya manzan Allah, mutum ne yake son mutane, amma kuma bai yi aiki irin nasu ba.
قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة Sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mutum yana tare da abin da yake so ranar alkiyama.
فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai gushe ba yana ba mu labari har sai da ya ambaci wata kofa wacce take a yammacin duniya wacce wannan kofar fadinta ko kuma tsawon tafiyar da mahayi zai yi a tsakaninta to ta kai tsawon shekara arba'in ko kuma shekara saba'in قال سفيان أحد الرواه قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه
Sufiyan wanda shi ne ɗaya daga cikin marowaitan hadisin yake cewa wannan ƙofar tana fuskantar sham. Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta tun lokacin da ya halicci sama da ƙasa tana nan a buɗe. Za a ci gaba da karɓar tuban mutane matuƙar wannan ƙofar tana buɗe har sai lokacin da rana ta fito daga wannan ƙofar sannan za a rufe ta.
رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح tirmizi da waninsa su ne suka rawaito ya ce hadisi ne ingantacce
وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu sa'idin al-khudri wanda sunansa sa'ad bin malik yana cewa annabin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا a wasu daga cikin waɗanda suka zo gabaninku akwai wani mutum wanda ya kashe mutum casa'in da tara فسأل عن أعلم أهل الأرض sai ya tambayi wanda ya fi kowa ilimi daga cikin mutanen duniya فدل على راهب sai aka nuna masa mai bauta daga cikin kirista فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة sai ya je wajen wannan mutumin ya ba shi labari cewa shi fa ya kashe mutum casa'in da tara shin yana da tuba فقال لا sai ya ce masa a'a فقتله فكمل به مئة sai ya kashe shi ya ci kashe naɗarin da shi ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم sai ya sake tambayar wanda ya fi kowa ilimi a cikin ƙasa sai aka nuna masa wani malami فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة sai yake cewa shi ya kashe mutum ɗari shin yana da tuba فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة sai ya ce in kana da tuba wane ne zai tsare tsakaninka da tsakanin tuba انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء ka tafi ƙasa kaza iri kaza akwai wasu mutane waɗanda suke bauta wa Allah ta'ala ka je ka bauta wa Allah tare da su kada ka koma zuwa ƙasarka saboda lalatacciyar ƙasa ce فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت sai ya tafi sai dai lokacin da ya isa rabin hanyar sai mutuwa ta zo masa فاختصمت فيه ملائكة الرحمة ولا- وملائكة العذاب sai mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka yi jayayya a tsakaninsu فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى mala'ikun rahama sai suke cewa wannan mutumin fa ya zo ne don ya tuba domin ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala.
وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط Su kuma mala'ikun azaba suka ce, wannan fa bai taɓa aikata wani alkhairi ba ko sau ɗaya.
فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما Sai wani mala'ika ya zo a siffar ɗan Adam sai suka sanya shi a matsayin mai hukunci a tsakaninsu.
فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له sai ya ce ku kiyasta abin da yake tsakanin guraren guda biyu ma'ana tsakanin wurin da ya baro inda ake aikata sako da kuma wurin da ya zo inda ake aikata ayyukan alkhairi sai ku ga wanne ne ya fi kusa da shi
فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة sai suka kiyasta sai suka ga ya fi kusa da ƙasashen mutanen kirki saboda haka sai mala'ikun rahama suka anshe shi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها ya kasance ya fi kusa da ƙaryar mutanen kirki da taƙi ɗaya sai aka sanya shi daga cikin mutanen wannan alƙarya.
وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي A wata ruwayar da ta zo a Bukhari sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wahayi zuwa ga wannan ƙasar wato ta mutanen banza ya ce mata ki ɗan yi nisa ita kuma ƙasar mutanen kirki ya ce ki ƙara kusantowa.
وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له sai aka kiyasta tsakaninsu sai aka samu ya fi kusa da ƙasar mutanen kirki da taƙi sai aka masa gafara وفي رواية فنأى بصدره نحوها a wata ruwayar kuma sai ya nisantar da kirjinsa daga wajenta wato ita ƙasar da eh, take ta mutanen banza
وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي
an karɓo daga abdullahi bin ka'ab bin malik ya kasance a jagoran ka'ab bin malik ne a lokacin da ya makanci قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك na ji ka'ab ɗan malik yana ba da labarin abin da ya faru da shi lokacin da ya yi jinkiri bai je yakin tabuka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك yake cewa ban taɓa ƙin zuwa yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a tabuka kawai
غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه duk da cewa yaƙin badar ma ban je ba amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai zargi wani wanda ya ƙi zuwa yaƙin badar ba إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد saboda shi yaƙin badar ba an tsara shi ba ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da musulmai sun fita ne za su tari wani ayarin ƙurayshawa saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara yaƙi a tsakaninsu ba tare da sun tsara yaƙin ba.
ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام Kuma tabbas na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a daren Aqaba lokacin da muka yi masa mubaya'a akan musulunci ma'ana za mu aikata abin da ya zo da shi na musulunci وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها ni kuma na fi fifita daren akaba ma fiye da halartar badar duk da cewa mutane sun fi ambatar badar فكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة ya kasance daga cikin abin da ya faru da ni a lokacin da na ƙi zuwa yaƙin tabuka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a lokacin na kasance mai ƙarfi kuma gashi ina da wadata ta dukiya
والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة wallahi ban taɓa mallakar abin hawa guda biyu ba sai a wannan yaƙin ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin nufin yaƙi ba face sai ya yi ɓattabani
حتى كانت تلك الغزوة
har sai da wannan yaƙin ya zo فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan yaƙin a cikin zafi mai tsanani kuma ya fuskanci wata tafiya wacce take mai tsawo gashi kuma babu ruwa
واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم
annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci mutane masu ɗimbin yawa kuma musulmai al'amarinsu ya bayyana gare su saboda su samu damar da za su yi shiri wanda yake mai girma
فأخبرهم بوجههم الذي يريد annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin inda ya fuskanta
والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير a lokacin musulmai suna da yawa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان sai dai babu wani littafi wanda aka ƙayyade sunayensu gaba ɗaya
قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى ka'ab yake cewa babu wani mutum wanda zai ƙi zuwa wannan yaƙin face sai ya yi zaton cewa idan ma bai je ba ba za a gane ba in har ba wani wahayi ba ne ya sauka daga Allah subhanahu wa ta'ala.
وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعب Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wannan yaƙin ne a lokacin ‘ya'yan itatuwa sun riga sun nuna amfanin gona ya fara zuwa ni kuma sai na karkata izuwa gare su.
فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو ك- لكي أتجهز معه Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi shirin wannan yaƙin shi da musulmai, ni ma kuma na wayi gari a ina ƙoƙarin yin shiri tare da shi.
فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد Yake cewa amma sai na kasance har ƙarshen yini na sai ka ga ban yi wani abin kirki ba, na kasance ina cewa a cikin zuciyata tabbas inda a ce zan yi nufin zuwa yaƙin nan to ina da damar da zan iya yin haka. Yake cewa haka na ci gaba da yi su kuma mutane suka ci gaba da yin ƙoƙari wajen bin hanyar da za su tabbatar sun yi shirin yaƙin nan yadda ya kamata.
فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا
yake cewa sai musulmai suka ci gaba da shiri ni kuma ban yi wani abin kirki na shiri ba sannan na wayi gari na dawo ba tare da na yi wani abin a zo a gani ba ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو
yake cewa haka na ci gaba har suka yi sauri suka tafi a har dai yaƙi ya fara
فهممت أن أرتحل فأدركهم sai na yi nufin na yi sauri na riske su فيا ليتني فعلت ina ma da a ce na aikata haka ثم لم يقدر ذلك لي فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق yake cewa sai na kasance bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun tafi idan na fita cikin gari babu wanda nake gani sai mutumin da yake dama an san shi munafiki ne أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء ko kuma mutumin da Allah ya riga ya yi masa uzuri daga cikin raunana ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك annabi sallallahu alaihi wasallam bai tuna ni ba sai da ya isa tabuka فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك yana zaune cikin mutane sai yake cewa me ya samu ka'ab dan maliki فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه sai wani mutum daga cikin bani salama yake cewa ya manzan Allah ai kayan da yake sawa da kuma yanayin jikinsa shine ya tsare shi ma'ana gayin da yake yi da ni'imar da Allah ya masa ta kaya ita ce ta shagalar da shi daga zuwa yaƙi فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا sai ah, mu'az bin jabal yake cewa abin da ka faɗa ya munana mu dai ba abin da muka sani game da shi sai alkhairi
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi shiru masu sauraron mu saboda ƙurewar lokaci insha Allahu ta'ala za mu dakata a nan da fatan za a kasance tare da mu a darasi na gaba kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh